فاعتصموا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا بقوي قوات رمضان شكرا تدبو لا دتري هدو دا أربعين دبير منا قبات دا مدارسنا القرآن وانا مسلسين عثمان ابن عفان أنا قدن كي أبرنن كانوا منا كراتو أتكين سورة التوبة yau za mu tashi aya ta 111 faɗin Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum inna Allah haqiqa Allah tabaraka wa ta'ala ishtara min almu'minina ya saya daga wajen mummunai anfusahum rayukansu amwalahum da dukiyoyinsu bi anna lahumul janna cewa suna da aljanna yuqatiluna fi sabilillah suna yin jihadi dan ɗaukaka addinin Allah fa yaqtuluna wa yuqtaluna suna yaƙi suna kashe kafirai kuma ana kashe wani sashe daga cikinsu suna yin shahada wa'adan alai haqqan wannan ciniki da Allah yi bayani na cewa idan sun yi jihadi ma'ana sun sadaukar da rayukansu da dukiyarsu saboda ciyar da addinin Allah gaba ga alkawarin da Allah ya musu shine bi anna lahumul janna wa'adan alaihi haqqan wannan alkawari ne na Allah tabbatacce fit taurati wal injili wal qur'an wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗi wannan alƙawarin a cikin littattafai masu daraja at-taura da injila da kuma al-qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah babu wanda yafi cika alƙawarin sa fiye da Allah fastabshiru saboda haka ya ku masu jihadi mummunai ku yi bishara ma'ana ku yi murna da farin ciki bi bai'ikum da wannan ciniki naku da kuka yi da Allah tabaaraka wa ta'ala za ku sadaukar da rayukanku wajen jihadi za ku ainihin ba da dukiyoyinku kuma Allah ya muku alkawarin aljanna fastabshiru saboda haka ana yi muku albishir ma'ana ku yi farin ciki ku yi murna bi bai'ikum da wannan ciniki naku alladhi baya tumbihi da kuka yi ciniki da shi wa zalika huwa al-fawzul azim wannan kuma shine rabo wanda yake mai girma a wannan aya da Allah tabaaraka wa ta'ala yake bayani game da wannan ciniki ibn ashur Allah ya masa rahama yake cewa istinafun ibtida'i litanwihi bi ahli ghazwati tabuk wato wannan aya tana wato ambato ne game da tana tanwihi ma'ana tana girmama ambatan waɗancan da suka je yakin tabuka ne a cikin jeshul usra cikin rundunar da aka yi tafiya a lokacin wahala aka je yaki ma'ana Allah ta'ala yana bayyana yana yabansu game da abin da suka aikata kuma wannan kamar shimfiɗa ce game da ambatan mutanen da ba su je yaƙi na tabuka ba musamman mutanen nan guda uku da Allah ta'ala zai bayanin su a aya ta gaba wa alal talatati alladhina khulifu to kamar shimfiɗa ce anan ana yaban waɗanda suka bada rayukansu suka bada dukiyoyinsu suka fita yaƙin tabuka bayan sun bada dukiyoyinsu waɗannan da suka yi jinkiri kuma Allah sai yake ba mu labari game da su wannan ayar kamar shimfiɗa ce game da waɗancan mutane sannan kuma wannan ayar tana bayani ga waɗanda suke munafukai da suka ƙi fita yakin kwata-kwata cewa su suka yi hasara domin waɗanda suka fita suka bayar da rayukansu da dukiyoyinsu to kamar sun yi ciniki ne da Allah ga kuma alkawarin da Allah ya yi musu shine zai ba su gidan aljanna kuma su ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana manzon Allah cewa kada ya yi musu ya nema musu gafara Allah kuma kada ya tsaya a wajen kabarinsu ko da sun mutu tunda su ba su yi imani da Allah ba abinda Allah ya umarni na jihadi sun ki su yi sun juya da baya wannan aya ci gaba ne da bayani akan waɗancan ayoyi tun daga aya ta 38 a farkon wannan sura kenan at-tauba fadin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi istaqaltum ila al-ardh wato anan ne aka fara bayani game da waɗanda suke ƙin fita jihadi an ce a fita a yi jihadi amma su suna zaune a gida kuma ba abin da ya hana su fita ba wai rashin hali ba ne suna da hali kawai rashin cikar imani ne rashin cikar imani ne suna neman izini alhali suna da hali suna cikin ƙoshin lafiya amma sai su ki fita yaƙi to sai wannan aya take bayani game da falala da daraja ta waɗanda suka fita jihadi kuma suka ba da dukiyoyinsu domin ciyar da addinin Allah gaba ibnu kathir Allah ya masa rahama yace wa jaa fi sababi nuzulil ayati an muhammad ibn ka'ab al-quradi wa ghayru dalilin sauka wannan aya an rawaito daga muhammad ibn ka'ab al-quradi Allah ya masa rahama da wasu malamai kala yace kala abdullah ibn rawaha abdullahi dan rawaha Allah ya kara masa yadda yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yani lailatul aqaba lokacin da mutanen Madina suka gamu da manzon Allah a daren al-aqaba wanda suka yi alkawari cewa manzon Allah ya dawo Madina za su bashi kariya za su taimaki addinin Allah to wannan haduwar da aka yi cikin dare sai shi Abdullahi dan Rawaha yake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ishtarit li rabbika wa li nafsika ma shi'ta ga mu mun zo daga Madina duk abin da kake so ka yi sharaɗi sharaɗi daga ubangijinka sharaɗi daga gare ka ma'ana a ba mu sharaɗin da za ka ba mu za mu yarda da shi isharat li rabbika wa li nafsika ma shi inji abdullahi dan rawa me kake so in ka zo mu yi maka kuma ka gaya mana abin da ubangijin ka yake so shi ma za mu yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashtartu li rabbi an ta'buduhu wa la tushriku bi shay'an shi dai ubangiji na sharadin sa shine za ku kadaita shi cikin bauta ba za ku yi shirka ba ma'ana za ku zanto mummunai za ku daina bautar gumaka za ku daina shirka ni kuma wa ashtartu li nafsi an tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa amwalakum ni kuma in na dawo madina sharadi na shine za ku bani kariya irin yadda kuke bada kariya ga iyalanku da kawunanku mana ba za ku bari wani abu ya same ni ba za ku bani goyon baya in isar da sakon Allah to bayan manzo Allah ya faɗi wannan kalu sai su mutanen Madina suka ce fama lana idza fa'alna zalik to mu in muka yi wannan sharadin mu kuma me za a ba mu me yana mu kuma qala aljanna manzo Allah ya ce Allah zai ba ku gidan aljanna in kun yi wannan to sakamakon ku shine aljanna kalu sai suka ce mutanen Madina kenan al-ansar rabiha albayya la nuqilu wala nastaqil to in wannan shine cinikin ai ciniki yayi riba zamu buta Allah shi kadai zamu ba manzon Allah kariya domin addinin Allah eh ya samu tsari kuma isar da shi ko ina in muka yi wannan mu kuma Allah zai ba mu aljanna to ai ciniki yayi kyau rabiha albayya ciniki yayi riba saboda haka la nuqilu wala nastaqil ba batun wai janyewa ko mu nemi kala mana a warware ciniki babu warwarewa mun yadda cinikin nan ya kullu kenan har abada za mu bauta wa Allah shi kadai kai kuma za mu taimake ka ka isar da sakon Allah mu baka kariya fa nazalat yace sai Allah ya saukar da wannan aya illa inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum ma'ana shine wannan cinikin da Allah ya ambata a wannan aya ma'ana inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum idan mummunai suka bayar da rayukansu wajen jihadi don ciyar da addinin Allah gaba suka ba da dukiyoyinsu to Allah kamar ya kulla ciniki ne da su bisa wannan cinikin nan shi ne za su yi jihadi domin kare addinin Allah domin isar da addinin Allah ma'ana ba shi kariya sannan za su bayar da dukiyoyinsu domin jihadi yuqatilu na fi sabilillah kwana wannan sai ya fassara ma'anan cinikin kamar ka ce menene cinikin menene a ciki yace shine su yi jihadi su yi yaki domin ɗaukaka addinin Allah kuma a wannan yakin ga abin da zai kasance fa yaqtuluna wa yuqtalun idan suka je yaki za a za su yaki kafirai za su kashe kafirai su ma kuma za a iya kashe su a wajen yakin fa yaqtuluna wa yuqtalun ay annahum yuqdimuna ala qatl al-kuffar fil ardi za su je su yi yaki da kafirai sannan kuma in suka je wannan yaki din za su yaki kafirai suna iya samun nasara akan kafirai kuma ana iya kashe su shahada a wajen wannan yaki mana in suka yi haka to wannan ciniki ya cika kenan ɗaya ɓangaren na wato bayar da rai kenan domin ba da kariya ga addinin Allah sai ɓangare na biyu ibn kafir yake cewa ai sawa'un qatalu aw qutilu in sun je jihadi ko dai sun kashe ko an kashe su a wishtama lahum hadha wa hadha ko samu wannan guda biyun ma'ana su yi nasara akan kafirai amma a kashe wani shashe daga cikinsu in suka yi wannan fakad wajabat lahum aljanna to aljanna ta wajaba a gare su Allah ta'ala ya alƙawari inda suka yi wannan zai ba su gidan aljanna shi yasa ya zo a cikin hadisi sai a cikin sahihaini bukhari da muslim manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wa sallama takaffala Allah liman kharaja fi sabili Allah ya lamunce wa duk wanda ya fita domin jihadi domin ɗaukaka addinin Allah la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili Allah ya ce bai fita dan wani dalili ba sai dan ɗaukaka addini na yin jihadi dan addinin Allah ya ci gaba wa tasdiqun bi rusuli da gaskata manzannina to na ya lamunce masa ji Allah bi an tawaffahu in ya mutu a wajen jihadin yayi shahada an yudkhilahu Allahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna aw yurji'ahu ila maskani ko kuma in ya fita jihadi Allah ya dawo da shi gida alladhi kharaja minhu inda ya bar gida ya je jihadi ya dawo lafiya lau na'ilan ma nala min ajrin aw ghanima ya samu nasara ma'ana Allah ya bashi nasara ya dawo gida da riba ta ganima kowane daga ciki alheri ne da Allah ya yi alkawari ga wanda ya fita jihadi fa yaqtuluna wa yuqtalun ma'ana ko da yaje jihadi a ya kashe kafirai ya samu ganima ko kuma a'a ya je jihadi a kashe shi ya shahada alkawari dai Allah ya masa na aljanna wa'adan alaihi haqqan alkawari ne na Allah alkawari tabbatacce ai thawabul janna lahum wa'dun haqqan aljannar da aka ce za a ba su alkawari ne na Allah alkawari tabbatacce fit taurati wanda Allah ya ambaci wannan alkawari a cikin littafin at-taura wal injili da linjila wal qur'an da kuma cikin alqur'ani gashi Allah yayi bayani waɗannan sune allati hiya ashraful kutub mafiya girman littattafai na Allah ta'ala Allah ya alkawari cewa ya ambata a cikin waɗannan littattafai dukkan mutumin da ya je jihadi don ciyar da addinin Allah gaba to Allah ya masa alkawari zai ba shi gidan aljanna kuma alkawari ne hakkan tabbataccen alkawari a cikin waɗannan littattafai shi ne ibn kasir yake cewa yani anna faridatul jihadi wa istihqaq aljanna farilla ta zuwa aje ayi jihadi a bawa addinin Allah kariya da kuma cewa wanda ya fita Allah zai bashi aljanna kad sabata alwa'du biha min Allah wannan alkawarin ya tabbata daga Allah zuwa ga bayinsa fit taurati wal injil alkawari ne tabbatacce a cikin littafin attaura da littafin linjila sannan sai Allah tabaraka wata'ala wato ya yi kira na farin ciki zuwa ga wanda suke fita jihadi kuma suke ba da dukiyoyinsu cewa wa man aufa bi ahdihi min Allah ku sani alkawarin nan da Allah ya yi alkawari ne tabbatacce domin babu wanda yake mafi cika alkawarinsa kamar Allah ta'ala shine yake cewa fi hadha min ta'kid at-targhib lil mujahidin fil jihad waɗannan abubuwa da aka ambata abubuwa guda uku ne kowane yana ƙara zaburar da mutane mummune su je su jihadi abu na farko shine a da Allah ta'ala ya ce inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna Allah ya yi alkawari cewa duk wanda yi jihadi zai bashi aljanna sai yake cewa wannan alkawarin da Allah ya ambata ba fa iya wannan littafin aka ambata na alkur'ani ba a'a amma ambace shi a baya wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injil sannan kuma yace wa man awfa bi ahdihi min Allah babu wanda yake mafi cika alkawari kamar Allah kaga an ambaci abubuwa guda uku na farko alkawarin aljanna ga wanda ya je jihadi na biyu Allah ya karfafa wannan alkawari da cewa ya ma ambaci wannan alkawari a manya-manyan littattafansa a taura da linjila daga kuma ya ambata a cikin alkur'ani sannan abu na uku yake cewa wa'adan wa man aufa bi ahdihi min Allah babu wanda ya fi cika alkawari fiye da Allah kaga waɗannan abubuwa guda uku duk sun ƙara ƙarfafa wato gwiwar mai zuwa jihadi cewa fa fita jihadi alheri ne domin ga abin da Allah ya ambata duk wanda ya fita jihadi Allah zai bashi gidan aljanna sannan kuma wannan gidan aljanna da Allah ya ambata zai bayar ya ambaci ladan ko sakamakon a cikin manya-manyan littattafansa sannan ya ce kuma alkawari ne da ya yi babu kuma wanda yake mafi cika alkawari fiye da Allah saboda haka ya ce a yi bishara ga masu imani fastabshiru ai litafrahu bidalika masu yin jihadi masu imani ku yi murna ku yi farin ciki da wannan alkawari na Allah domin alkawari ne tabbatacce bai bai ikumul ladhi baya'tum bihi da wannan ciniki da kuka yi alkawari ciniki tsakaninku da Allah wadhalika kuma wannan alkawari na Allah na aljanna ga wanda yayi jihadi shine huwa al-fawz al-azim wato rabo wanda yake mafi girma ga dukkan wanda ya same shi kaga wannan aya tana ƙara jan hankali ga mummune cewa in an ce a fita jihadi kada wani isaura a baya ya yi jinkiri kowa ya fita saboda alkawarin da Allah ya yi na gidan aljanna ga wanda ya fita jihadi sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta bayinsa na gari irin masu fita jihadi suna ciyar da addinin Allah gaba su ne wanda Allah ya faɗi sifofinsa a cikin aya ta gaba at-ta'ibuna ce hada na'tul mu'minina alladhina ishtara Allah minhum anfusahum wa amwalahum bi hadhihi sifatil jamila wal khilal al jalila wannan aya tana bayanin sifofi na waɗannan da Allah yace ishtara min al mu'minina anfusahum wa amwalahum yayi ciniki da su mummunai su ba da rayukansu su ba da dukiyoyinsu shi kuma Allah in sun yi haka zai ba su aljanna bi anna lahumul janna in sun yi haka aljanna ta tabbata gare su to kamar ka tambaya su waɗannan bayi masu jihadi ya sifofinsu suke shine Allah ya faɗi sifofinsu a wannan aya su ne attaibuna masu yawan tuba kenan cikin mummuni wanda suke tuba daga dukkan zanubai suke barin kuma laifi ga Allah al'abiduna masu bautar Allah ay qa'imuna bi ibadati rabbihim wanda suke tsaye wajen bautawa ubangijinsu suna kiyaye bautar Allah cikin dukkan abin da Allah ya ce abota masa da shi sannan ce alhamiduna sannan masu yin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala bisa ni'imomi da yi musu ay almuhtarifuna lillahi ta'ala bi ni'amihi alayhi bai ne wanda suke wa Allah godiya sun san Allah ya yi musu ni'ima suna gode masa sai ce as-sa'ibuna as-sa'ihuna ibn kathir yake cewa ay as-sa'imuna masu tsaye da azumi masu tsaye da azumi ya ce kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin ayata suratu tahrim da yake bayani game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna sai ce muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sai ce sa'ihatin tayyibatin wa abkara kaga sa'ihatin sai ce ai sa'imatin masu azumi saboda kai ce as-sa'ihuna masu yin azumi masu tsaida masu kiyaye azumi ibn ashur Allah ya masa rahama yake a as-sa'ihuna mushtaqqun min as-siyahati wannan lafazin as-sa'ihuna an same shi ne daga as-siyaha wa hiya sayru fil ard shine tafiya a bayan kasa wal muradu yace abinda ake nufi sayrun khasun mahmudun shar'an fita da za a yi wadda shari'a ta yadda da wannan fita a yi tafiya a bayan kasa yace wa huwa safaru alladhi fihi qurbatun lillahi ta'ala wa imtisali amri shine tafiyar da za a yi domin neman kusanci zuwa ga Allah da kuma biyayya ga umarnin Allah na tsaye da jihadi misal safar al-hijrati min dar al-kufri aw as-safar lil-hajj aw as-safar lil-jihad cewa wannan aya tana siffanta wayannan bayan Allah ne cewa suna fita bayan ƙasa mana suna tafiya domin ko dai hijira su bar inda ake kafirci zuwa inda ake gari na musulunci na imani ko kuma suna tafiya don aikin hajji ko kuma suna fita su yi tafiya don jihadi shine as-siyaha ma'ana a fita a yi tafiya a bayan ƙasa fasihu fil ardi fanzuru ko fasihu ma'ana ku yi tafiya a bayan ƙasa to as-siyaha yana nufin tafiya a bayan ƙasa inji ibnu ashur ma'ana wanda suke fita suke jihadi suke aikin hajji suke hijira arraki'una sajidun sannan masu ruku'i suna sujjada suna bautar Allah ma tsaye da sallah ke wal amiruna bil ma'rufi kuma su ne masu umarni da kyakkyawa wannan huna anil munkar masu hana mummuna mana bayan Allah wanda suke Allah ya ce ya yi ciniki da su su ne waɗanda suke da wannan sufofi suna umarni da kyakkyawa kuma suna hana mummuna wa hum ma'a dalika yanfa'una khalqallah suna yin jihadi kuma suna isar da amfani ga bayan Allah wajen shiryar da su zuwa ga tafarki wanda yake na daidai cikin umarni da kyakkyawa da hana mummuna wal hafizuna li hududillah sune kuma masu tsare iyakokin Allah masu bin dokokin Allah yace wa huwa hifdhu hududillah fi tahlilihi wa tahribi masu tsayawa inda Allah ya halatta da kuma inda Allah ya haramta ma'ana ba sa wuce iyakar Allah suna tsayawa a cikin abin da Allah ya iyakance a gare su sannan sai Allah ya ce wa bashiril mu'minin a yi bishara ga irin waɗannan mummunai masu waɗannan sufofi waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wannan ciniki tare da su ya ce inna Allah ishtara min almu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna suna da gidan aljanna su ne bayi da suke aikata waɗannan ayyuka da aka ambata suka siffanta da waɗannan sufofi shi yasa a ƙarshe ya ce wa bashiril mu'minin a yi bishara ga mummunai waɗanda suke siffantuwa da waɗannan sufofi masu girma sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo yin magana game da wani abu da ya kasance a wajen wasu mummunai cewa bayan Allah ya wato ya raba tsakani tsakanin mummunai da mushrikai cewa babu akwai bara'a tsakaninsu kamar yadda Allah ya ce laqad kana lakum fi ibrahim wal abinna abinna qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده kaga Allah ya raba kenan tsakanin masu imani da waɗanda ba su imani ba suka tsaya akan shirka to tunda aka raba tsakani to kuma ba wai iya raba tsakanin da cewa babu taimakekeniya bane ko babu jibinta bane a'a ya kunshi hatta abin da ya shafi mutuwa in sun mutu to babu wanda zai nema dan uwan shi gafara domin kowa daban yake mummunai daban suke kafirai daban suke mushrikai saboda haka bai dace ga mummunai ba ya zama suna nema wa gafara ga abin nan suna nema wa mushrikai gafara ma'ana suna cewa Allah ya yafe musu saboda me aitin a waccan ayar Allah ya bambanta tsakani Allah ya bambanta tsakani to duk wanda ya aikata haka ma'ana ya nema wa mushriki gafara yayi me yayi kuskure ya yi kuskure shi yasa sai Allah yake faɗa wannan aya yana hana cewa kada mummunai bayan sun ga kafirai sun mutu akan shirka su nema musu gafara in dai mutum ya mutu akan shirka ko da na kusa ne ma'ana yana da alaka ta kusa da mutum ko da mahaifa ne to ba za a nema musu gafara a ce Allah ya yafe musu wannan a cikin alkur'ani Allah ya faɗa a cikin alkur'ani Allah ya faɗa kuma wannan shine abin da Allah ya hana annabinsa ya hana mummunai kamar yadda zamu karanta ma kana lin nabiyyi amma abin takaici sai ya zama wasu suna da'awar su musulmi ne amma di yayin da wani katon kafiri ya mutu kuma sai a shiga rigima da su suna cewa aljanna ba ta musulmai bane kadai to in ba ta su ta su bace kadai ta suwaye za ka yi mamaki a wannan zamani cewa wasu suna da'awar musulunci kuma di yayin da wani katon kafiri ya mutu sai a shiga rigima da su sai ga suna rubuta wai Allah ya gafarta masa to ai Allah ya hana wannan ai Allah ya hana ga duk wanda yake bibiyar kafofin watsa abin nan abin nan sada zumunta zai ga irin wannan rigimar da ake da irin waɗancan mutane so suna cewa su musulmi ne amma kuma ga qur'ani ya hana abu amma suna nan da su ake yi da su ake nema musu gafara kuma wasu ma suna da awar malanta ko suna da awar ilimin addini amma sai gan su suna nema wa mushrikai gafara suna tsayawa kan gawarwakin mushrikai bayan Allah ya hana sai kai ta mamaki to wannan ko sun san addinin ko kuma suna karanta alqur'ani to bari malam ya karanta wannan aya fadin Allah ta'ala na ma kana linnabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم mun karanta aya da ta gabata aya ta 80 wannan sura ta at-tauba Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya manzo Allah istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sallah din nan ga shugaban munafikai Abdullahi dan Ubayy sai Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya ce ya Rasulullah dan me zaka yi masalla ai Allah ya hana sai ya ce a'a Allah zabi ya bani Allah zabi ya bani to wannan ayar tana goge wancan zabin cewa an hana in dai mutum munafiki ne wanda ya munafircin sai bayyana ko kuma mushriki ne to babu mutum ka nema masa gafara domin yin sallah ga shi gare shi ai nema masa gafara shafa'a ce to babu wannan tsakanin masu imani da mushrikai ma'ana mummuni ya tsaya akan gawar mushriki yana nema masa gafara wannan Allah ya hana Allah ya hana Allah ya hana to malamai suke cewa wannan ayar ta sauka ne lokacin da wasu daga cikin mummunai suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa Abdullahi dan Ubayy dan Salul sallah su suna ganin cewa hakan ba laifi bane tunda zabi Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka dinga nema wa ƴan uwansu gafara wanda suka mutu akan shirka wanda suka mutu akan shirka kuma suna kafa hujja da cewa ai ga Annabi Ibrahim alaihi salam shi ma ya ce zai yi wa baban shirka alhali yayi me ya mutu akan shirka domin ya ce إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء النبي إبراهيم عليه السلام يتي زي وما هي بس الدعاء to sai suke yi wa ‘yan uwansu addu'a to sai Allah ya saukar da wannan aya yana hana cewa bai dace ba ga annabi sallallahu alaihi wasallama da mummunai su nema wa mushrikai gafara walau kanu uli kurba ko da ‘yan uwansu ne na kusa danginsu ne na kusa min ba'di ma tabayyana lahum bayan ya bayyana a gare su karar cewa annahum ashabul jahim su yan wuta ne in dai mutum ya mutu akan shirka in dai mutum ya mutu akan munafirci annifaqul akbar to ba kai ba yi masa addu'a ta cewa Allah ya kai masa ko ka tsaya akan gawarsa ba za ka yi haka ba za ka yi haka ba za ka yi wannan ba imam tirmidhi da nasa'i sun rawaito hadisi daga ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda yace sami'tu rajulan yastaghfiru li abawayhi al-mushrikayn naji wani mutum ne wa iyayensa biyu addu'a amma sun mutu akan shirka fa qultu lahu sayyidina ali sai yace sai nace da wannan atastaghfiru li abawayka huma mushrikan kane kake musu istighfari ma'ana nema musu gafara alhali sun mutu akan shirka ya zaka yi haka فقال شي wannan sai yace da sayyidina aliyu alaysa qad istaghfara ibrahim li abawayhi wa huma mushrika ai naga qur'ani ya ambaci annabi ibrahim yayi wa mahaifansa addu'a alhali sun mutu akan shirka sai yace fa zakartu zalika li rasulillah sallallahu alaihi wasallama sai na gaya wa manzon Allah wannan fa nazala hadhihi aya sai Allah ya saukar da wannan aya har zuwa karshen aya ta biyu da malai karanta wasu kuma sun rawaito cikin malamai kamar yadda aka rawaito daga sa'id dan musayyib an abihi daga mahaifinsa yace lamma hadarat abu talib bin wafa lokacin da abu talib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mutuwa ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wajada indahu abu jahl wa abdullah bin ubay ibn abi umayyah ibn al-mughira sai ya tadda wasu manyan mushrikai tare da shi ma'ana suna wajensa shi abu talib lokacin da ya zo mutuwa yana kwance yana jiya to lokacin da ya zo mutuwa yana kwance a shimfiɗarsa sai manzan Allah izo wajensa sai ya tadda Abu Jahal da kuma Abdullahi dan Umma ibn Abi Umayyah ibn al-Mughira suna wajen sai yace wa babban sa ai am qul la ilaha illallah ya kai babbana ka faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah kalimatu muhajju laka biha inda Allah kalma ce da in ka faɗe ta zan kafa hujja da ita a wajen Allah da nema maka ceto fa kala Abu Jahal sai Abu Jahal da abdullahi dan abi umayya suka ce a targabu an millati abdul muttalib suka kalli abu talib suka ce yanzu sai ka kyale addinin babanka abdul muttalib ka ba addinin wannan yaron ai ba kai haka ba falam yadda shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce masa qul la ilaha illa allah kalimatan uhajju laka biha inda allah ka faɗi wannan kalma ta la ilaha illa allah kalmar da zan tsaya a wajen allah in nema muka ceto da ita cewa ka faɗe ta su kuma suna nanatawa a targaba an millati abdulmuttalib yanzu sai ka mutu kai dattijo tsoho da kai a addinin yara ka bar addinin babanka abdulmuttalib sai yake faɗar wannan kalma ta la ilaha illallah sai yake cewa ala millati abdulmuttalib a shi zai mutu ne akan addinin abdulmuttalib sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka wallahi zan nema maka gafara sai dai in an hana ni to suka ce shine sai Allah ya saukar da wannan aya ma kana lin nabiyyi baya dacewa ga annabi walladheena amanu da masu imani mummunai an yastaghfiru lil mushrikin su nema wa mushrikai gafara walau kanu uli qurba ko da ɗan uwansu ne dangi na kusa min ba'di ma tabayyana lahum bayan ya bayyana gare su annahum ashabul jahim su ɗan wuta ne duk wanda ya mutu da shirka bai tuba ba to ko shakka babu ɗan wuta ne domin Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kuma man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar وما للظالمين من أنصار ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين saboda haka mutuwa akan shirka kati ne kawai wuta ce ba gafara ba hanya da munafircin da yake al-nifaqul akbar wanda dama ba imani na gaskiya a zuci ba wanda ya mutu akan wannan ya mutu akan kafirci saboda haka in ma ka nema masa gafara Allah ya ce me lan yaghfira Allahu lahu Allah ba zai yafe masa kuma Allah ya ce ba zai gafarta wanda ya mutu akan shirka ba sai dai wanda ya mutu da imani yana mai sabo wannan kuma yana karkashin mashi'a ta Allah wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha saboda haka sai Allah ya saukar da wannan aya ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushriki haka hadisi yazo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah kara masa yadda da yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa zukira indahu ammuhu an ambaci baffansa cewa ga abin da yi na taimakonka na nuna ƙauna gare ka ya manzan Allah da ba da kariya amma kuma bai mutu akan imani ba yanzu zai samu cetonka a lahira sai manzan Allah salasar mai ke cewa la'allahu tamfa'uhu shafa'ati yau malkiyama eh watakila ya samu amfana da ceto na ranar alkiyama fa ya ja'alu fi zahin min nan ma'ana a madadin ya shiga karkashin wuta sai a fito da shi farfajiyar wuta ya bulugu ka abaihi wuta za ta kai zuwa idan sawunsa za ta wato za ta rika ci zuwa idan sawunsa ya gali min hudi mago amma kwakwalwarsa na ta farfasa daga wannan wuta wannan ita ce ceton da zai samu sauki da zai samu saboda nuna kaunarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayar da kariya ga addinin Allah manzon Allah zai masa ceto amma iya wannan gejin tunda ya mutu akan me akan shirka ya mutu akan shirka saboda haka ba zai shiga aljanna ba shi yasa ma Allah ya hana wato masu imani cewa kada su yi addu'a ta neman wato ceto ko istighfari ga wanda suka mutu akan shirka ko da ƴan uwansu ne na kusa in dai suka mutu akan shirka to Allah ba zai yafe musu Allah ta'ala ya ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ma'ana la yaliqu wala yahsunu lin nabiyyi wal mu'minina bihi baya dacewa baya kyautatuwa ga annabi da mummunai da suka yi imani da shi an yastaghfiru lil mushrikeena su nemi gafara ga mushrikai ai liman kafara bi ga wanda ya kafirce wa Allah wa abada ma'ahu ghairu ya bauta wa nan Allah wa abada ma'ahu ghairu ya bauta wa nan Allah walau kanu uli qurba ko da ƴan uwansu ne na kusa min ba'di ma tabayyana lahum bayan ya bayyana a gare su annahum ashabul jahim cewa su ƴan wuta ne tunda sun mutu akan me akan shirka tunda sun mutu akan shirka sannan sai Allah yake ba da labari game da shi annabi Ibrahima da ya nema wa mahaifinsa gafara ya ce sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya sai Allah ya ba da labari cewa shi ma annabi Ibrahima din da ya nema wa mahaifinsa gafara wa ma kana istighfaru Ibrahima li abihi illa an mu'idatin wa'adaha iyyahu alƙawari ne yayi ce annabi Ibrahima da yayi alƙawari ga mahaifinsa menene alƙawarin shine faɗinsa da yayi sa astaghfiruka rabbi innahu kana li afiya lalle zan nema maka gafarar ubangiji na a yayi wa mahaifinsa alƙawari a can ayar kuma illa qawla ibrahim li abihi la astaghfiranna lak sai ce wa ma amliku laka min allah min shay ni dai zan nema maka gafara amma al'amarin ka yana wajen Allah in Allah ya ga dama ya bi ma to in kuma tunda ka mutu akan shirka ba zai yabi maka ba dama al'amari a hannun Allah yake wa ma amliku laka min Allah min shay to shine Allah ta'ala yake cewa wa ma kana istighfaru ibrahim li abi in wani ma zai kafa hujja da wannan cewa ai ga annabi ibrahim ya nima mahaifinsa gafara alhali mahaifin bai yi imani ba in ma wani zai fake da wannan to sai Allah ya ce ba komai bane alkawari shi abin nan istighfari da Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salam ga mahaifinsa illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu alkawari ne yayi kuma yayi addu'ar bisa alkawarin da yayi falamma tabayyana lahu amma lokacin da ya bayyana gare cewa annahu min ashabil jahim cewa shi dan wuta ne ma'ana bai yi imani da Allah ba kuma ya mutu akan haka tabarra minhu sai ya barranta da gare shi shikenan tunda ne baka yi imani ba har ka mutu akan shirka to yanzu babu batun neman gafara gare ka babu batun neman gafara gare ka yace wa dalilu ala anna alwa'da min ibrahim dalilin da ke nuna cewa annabi ibrahim yayi alkawari ga mahaifinsa wa kana istighfaru istighfaru fi hali shirki abi al'abi ya nema masa gafara ne lokacin da mahaifin nasa yana kan shirka shine faɗin Allah ta'ala kad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla ibrahim to wannan shine alƙawarin annabi ibrahim ya barranta da dukkan mushrikai amma annabi ibrahima ya faɗi cewa ga mahaifinsa la'astakfiran na laka zan nema maka gafara to wannan alkawarin da yake nan kuma gashi ya nema masa gafara din amma yayin da ya bayyana cewa mahaifin nasa ya mutu akan shirka tabarra'a minhu shi ma sai ya barranta daga mahaifin nasa daga nan bai kuma nema masa gafara ba إن إبراهيم لأواه حليم للي أن إبراهيم جاء الله تعالى أواه أي رجاء إلى الله في جميع الأمور yana koma izuwa ga Allah cikin dukkan al'amuransa da Allah ya hana shi sai ya hannu tunda mahaifin ya mutu akan shirka shikenan sai iba ya dawo izuwa ga abin da Allah ya umarni a gare shi kathiru zikri wa du'a mai yawan zikiri ne da addu'a wal istighfar mai yawan istighfari ne wal inabati ila rabbih mai koma izuwa ga ubangijinsa halimun sannan mai tausayi ne mai ainihin wato jin kai mai tausasawa zu rahmatin bil khalq shi yasa ma lokacin da mahaifinsa yake kan yayi taiwa mahaifinsa wa'azi a ƙarshe ma mahaifin yace masa la in lam tantahi la arjumannaka in baka daina wannan abin da kake ba wallahi zan sa a jefe ka sai yace salamun alayhi sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya a lokacin yace to duk abin da yadda zaka faɗa aminci ya tabbata gare ka ni dai ba zan yi faɗa ko rigima da kai kuma zan nema maka gafara a wajen ubangiji zan nema maka gafara a wajen ubangiji na innahu kana bi hafiya to a lokacin ne yawa mahaifinsa alkawari saboda haka alkawarin tun da ya bayyana mahaifin baya kan imani annabi ibrahim ya barranta daga gare shi bai ƙara nema masa gafara ba kenan ko da wani zai fake da wannan to ka sani tabarra'a minhu ya riga ya barranta kuma gashi Allah ya hana ya ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen duk wanda ya mutu akan shirka ko ma ka faɗa ka ɓata bakinka ne ka ɓata lokacin Allah ba zai yafe masa ga alƙur'ani an karanto ayoyi barkatai to ma abin mamaki wa su mutane kamar yadda na faɗa masu da'awa su su musulmi ne kuma ga suna sabawa umarnin Allah a cikin alƙur'ani in kai magana sai su rika cewa to wai ai ai aljanna ta kuce ku kaɗai abin mamaki haka Allah ya faɗa Allah ya ce aljanna ta bayan sa mamune ce kaɗai wa tilka aljanna yace uritumuha bima kuntum saboda haka an gadar da ita ga mummunai ne saboda ayyukan da suka yi na da'a ga Allah imani da biya ga Allah to su wannan suka saba wa Allah suka yi gaba da shi suka yaki addinin Allah kuma ka ce a basu gidan aljanna a wani dalili sai dai in kana taka sai ka je ka basu ta Allah dai ga ya ware wanda zai ba yawa Allah ya ware wanda zai ba saboda haka duk kafirin da ya mutu akan shirka da munafurci annifaqul akbar dan wuta ne wannan Allah ne ya faɗa ko babu wanda zai shigar da shi aljanna tunda Allah ya ce aljanna tasa ya haramta ta ga mushrikai ya haramta ta ga mushrikai to sai Allah tabaraka wataala yake bayani game da waɗanda suka yi wannan kuskure cewa kuskure ne idan sun tuba Allah zai yafe musu kuma Allah ta'ala baya tabar da bayinsa sai ya nuna musu hanya bai musu azaba ya kama musu da azaba sai in ya nuna musu hanya wa ma kunna mu'adhibina hatta نبعث رسولا الله تعالى يقول وما كان الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لهم
malai ce lamma nazalat al-ayat mutaqaddima yadda aya ta sauka aya ta baya da aka karanta kenan fi nahyi an istighfar lil mushrikeena wacce take hana ayi istighfari ga mushrikai a nema musu gafara khafa jama'atun mimman kana yastaghfiru lahum al-uquba waɗanda suka yi wannan kuskure a baya sai suka tsorata saboda Allah ya ce ya hana kada ayi to sai Allah ya saukar da wannan aya yana bada labari cewa innahu la yudhillu qauman ba'da balaghi risalati ilayhim Allah baya kama mutane da laifi bayan wato ya isar mutu da saƙo na hukunce-hukunce dokokinsa sai in sun karye wannan dokoki da gangan kenan amma bisa kuskure in ba san doka ba suka yi kuskure suka dawo suka gyara Allah ta'ala zai yafe musu shi ne faɗin Allah ta'ala wa ma kana Allahu li yudhilla qauman baya kasancewa Allah tabaraka wa ta'ala yana tabar da mutane ma'ana yana kama su da hukuma ba da id hadahum bayan ya shirya da su zuwa ga hanya ta daidai ta shirya hatta yi bayyana lahum ma yattaqun sai yayi musu bayanin abin da za su kiyaya su tsare kada su aikata in suka kiji suka aikata to shine sai Allah ya kama su da hukuma inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah ta'ala masani ne ga dukkan komai mala yake cewa kamar fadin Allah ta'ala ne wa amma tamudu fahadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda kaga in Allah ya Allah yana aiko da shiriya wanda ya yadda ya imani shi kenan sai Allah ya datar da shi amma wanda ya tawaye sai Allah ya kyale shi ya tafi akan abin da ya zaba ya tafi akan abin da ya zaba kuma shine abin da Allah yake bayani a cikin alkur'ani cewa ya nuna wa mutane hanya wa hadainahu najdain inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya riga ya nuna mutane hanya amma zabi yana wajen wa yana wajen mutane ga shari'a ta bayyana zabi kai za ka auna ka gani shin za ka bi hanya ta daidai ta shirya in ka bi to shi kenan fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra kai imani kai aiki na gari sai Allah ya waffaka ka mana ya datar da kai zuwa ga aiki na daidai tunda ka ga gaskiya kuma kai nufin bi sai Allah ya datar da kai yace wa amma man bakhila wastaghna wa kaddaba amma wanda ya ga shiriya ya ga daidai ya kibi ya karyata ya ki aiki na kwarai to sai Allah ya kyale shi fasal yasiru lil usra sai Allah ya kyale shi zuwa ga abin da ya zaba to shine wa amma samud fa hadainahu fastahabul ama Allah ya aiko da shari'a suka ki karbarta suka bi mata shi ma wannan ita ma wannan ayar nafsin abin take faɗa kenan wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da iz hadahum in Allah ya aiko mutane shari'a suka karbi wannan shari'a suka fahimce ta suka karbe ta suka aiki da ita shikenan sai ga Allah ya datar da su zuwa ga dorewa akan daidai din amma in Allah ya kuma da shari'a suka ganta kuma suka juya mata baya falamma zagu azaga Allah quluhum suka karkace ga barin shari'a to sai Allah ya kyale su sai Allah ya kyale su anan kan zai kama su da laifin su yake cewa ma'ana ayar shine ma kana Allah li yahkuma alaikum bid dalalati bi tarki al awamir wa istighfarikum lil mushrikeen hatta yubayyana لهم ما يتقون أي حتى يتبين لهم ما يجب عليهم اتقاؤه من محرمات الشر هسي yayi bayani na abin da shari'a take so da abin da ba ta so ma'ana za a saukar da shari'a sannan Allah ya umarci mutane su bi wannan shari'ar in sun bi shikenan sai Allah ta'ala ya datar da su zuwa ga aljannarsa in kuma suka kiyarda suka juya baya to nan ne Allah ta'ala zai kama su da laifin abin da suka aikata tun daga shari'a ta bayyana ya zama ba su da hujja kenan tun da shari'a ta zo gare su imamu sa'idi Allah ya masa rahama yace yani anna Allah ta'ala idza manna ala qaumin bil hidayah ayar tana nufin in Allah ta'ala yayi kyauta ga wasu mutane ya datar da su zuwa ga shari'a wa amarahum bi suluki siratal mustaqim ya umarce su ba hanya ta daidai mikakkiya fa innahu ta'ala yutammimu alaihim ihsana in sun bi sai Allah ya cika musu ihsaninsa wa yubayyinu lahum jami'a ma yahtajuna ilayhi wa tadu ilayhi daruratihim kuma sai Allah ya dora su akan hanyar shiriyar da za su tafi a kanta har izuwa ga samun da ma'ana rabauta da gidan aljanna da rahamar Allah fala yatrukum dallin in dai sun yi sun bi shiriyar Allah to Allah zai datar da su ba zai tabar da su ba to amma idan kuma suka juya da baya Allah ya aiko da shiriya suka ki bin shiriyar suka bi abin da yake ba ta ya saba shiriyar Allah to sai Allah ya kyale su su fitan su karata shi yasa da aka bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin sahabbai bayani cewa kowane Allah ta'ala ya rigaya ya raba masa gida Allah ya halicci bayi yayi dan kai ce haula in ahli janna wala ubali duk wani aljanna ne haka na hukunta inji Allah ya danki wannan aiki haula min ahli nari wala ubali wannan yan wuta ne sai sahabbai suka ce ya rasulullah tunda an riga an raba to fa fi mal amal kowa ya zaman shi mana ita gidan da zai je sai ya ce i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu ku yi aiki domin kowa zai tafi ne akan tafarkin da aka ainihin Allah ya rubuta masa kenan idan kaga mutum yana sallah yana yayi inganta imani yana ayyukan ayyuka na gari kenan ana fata ana masa kyakkyawan fatan zai tafi aljanna domin ya kama hanyar tafiya aljanna idan kuma mutum ya juya baya ga addinin Allah ya ci gaba da sabawa Allah yana shakenci ya nuna ya zaba hanyar wuta kenan abin a zahiri yake a fili to saboda haka Allah ta'ala baya tabar da mutane bayan ya aiko musu da shirya ya nuna musu ita hatta yubayyana lahum ma yattaquna sai musu bayani na dokokinsa in suka kiyaya suka ba abin da Allah yake so shikenan sai su dace da rabuta da gidan aljanna in kuma suka saba to shine alamar cewa ɗan wuta ne kenan inna allaha bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne akan dukkan komai ay mimma yahillu li ibadi wa yahrumu alaihim wa min sa'iri al-ashya' allati khalaqa Allah yana sani dukkan al'amarin al'amarin da bayi suke ciki inna allaha lahu mulku samawati wal ard sannan sai Allah ya ce ku sani ya ku bayi lalle Allah ta'ala shine wanda yake rike da yake da mallaki na duk abin da ke cikin sammai da ƙasa mallakin Allah ne lillahi inna lillahi inna inna allaha lahu mulku samawati wal ard lalle allah shine wanda yake mallakar abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa yuhyi wa yumit shi yake raye wanda yaso ya karbe ran wanda yaso wa malakum min dunihi min waliyyin wala nasir ko kuma bayi ba ku da wani waliyi majibanci kenan da zai baku taimako da agaji da kariya wala nasir wala mataimaki koma bayan allah allah shi kadai shine majibancin ku ya ku bayi wannan ayar tana nuna cewa kamar wato an raba ta ne a cikin akan ayar da ta gabata dan ta nuna wa bayi cewa haka Allah yake hukuncin sa domin Allah yana wato shiryar da wanda ya ga dama a cikin bayi ya tabar da wanda ya ga dama a cikin bayi amma kuma bisa rahamarsa sai ya saukan musu da hujja sai ya saukan musu da hujja in hujja ta tabbata akan bayi kaga duk wanda ya tabbata ya tafi akan me akan hujja wanda ya tafi aljanna shi ma ya tafi akan hujja bisa aikinsa sanadin abin da Allah ya yi mallakarsa ce abin da ke cikin sama da ƙasa saboda haka shi ke da ikon aikata abin da ya so shi ne ma ce sun bayyana lahum sannan sai Allah ya yi bayani ga bayansa anna lahu subhanahu wata'ala mulka samawati wal ard mulkin abin da ke cikin sama da ƙasa din nashi ne shi kadai la yushariku fi dhalika musharik babu wanda yake tarayya da Allah a cikin wannan wala yunazi'uhu munazi' babu wanda yake jayayya da Allah a cikin wannan sannan ya tasarrafu fi mulkihi bima sha'a min at-tasarrufat shi yake juyar da al'amarin mulkinsa yadda ya so yadda ya ga dama wa min jumlati ya daga cikin jumlar abin da Allah yake yadda ya so yadda ya ga dama shine yuhyi wa yumit yana raya wanda ya so ya karɓi ran wanda ya ga dama kuma ku bayi wa malakum min dunihi min waliyyin wala nasir in Allah ya hukunta hukuncin sa babu wani wanda zai taimake ku sai dai Allah ne shi kadai ba ku da majibanci ba ku da mataimaki sai Allah subhanahu wataala saboda haka kamar ana jan hankalin bayi zuwa ga bin dokokin Allah cewa ga abin da Allah ya tsara dokoki shi za ku bi idan kuka kauce kuma kuka bi wani tsarin to ku sani cewa ba ku da wani wanda zai jibinci al'amarinku in ba Allah ba ma'ana in Allah ya so kama ku ya muku hukuma to babu wanda zai taimake ku wanda ku dawo ma ku bi abin da Allah yake so sannan sai Allah tabaraka ta'ala a cikin aya ta gaba yake bayani game da abin da ya faru na fita yakin tabuka da kuma a mutanen da ba su yaki ba Allah ya yi bayanin halin da suka samu kansa a ciki Allah ya ce laqad taballahu ala
an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-'usra wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-'usra min ba'di ma kana yadhillu فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم الله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي حقيقة الله تبارك وتعالى يا كرتوبا النبي تاب الله على النبي معناه يا يافي وتجاوز وصفح يا يافي مسا abin da ya aikata na kuskure in ya aikata Allah ya ce ya yafe masa wal muhajiri na wal ansar sannan Allah ya yafe wa muhajirai da ansarawa alladhina tabauhu fi sa'atil usra wanda suka yi rakiya ga manzon Allah suka bi shi a wannan yanayi da aka fita na yakin tabuka sa'atil usra a lokacin kunci da tsanani min ba'di ma kada yazigu qulubi qulubu fariqin minhum a lokacin da kadan ya rage zukatan wani shashe daga cikin su yazigu ya karkata gabarin bin manzon Allah da yin jihadi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda dai a lokacin ainihin wato akwai tsananin rana da zafi kuma ga waɗanda suke da gonaki lokacin gonakin sun yi kyau kuma ga hali na babu da ake ciki a lokacin saboda haka wasu suka fara tunanin cewa to za a fita yakin nan ai za mu ko fita suka fara tunani suna sakawa amma dai a ƙarshe aka fita baki ɗaya illa ƙalilan jinsi mutane biyu suka saura a gida waɗanda suke so ba su fita yaƙi ba saboda kasala da kuma tasawul na shaidan ma'ana suna biye wa zuciyarsu cewa ai za mu fita suna da niyyar fita ɗin amma dai ɗabi'ar ɗan adam na ganin cewa to ai in ban fita ba ma wayin sun fita saboda haka in za a je jihadin ai in ban je ba ma wasu sun je shikenan sun wadace sun wadata sai kuma jinsin munafukai wanda dama sun ki fita da gangan su kadai suka rage a gida to wayannan wayanda suka yi nufin cewa da za su zauna a gida suna sakawa mu zauna ko mu tafi amma Allah ya ba su dacewa suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiya yace sun mata ba alaihim san Allah ya karbi tubansu a bisa kuskuren da suka aikata tunda sun dawo sun fita sun raka manzon Allah sun tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je har aka dawo kuma cikin aminci da lafiya illa dai wahalar da aka sha a halin tafiya innahu bihim raufur rahim lalle Allah tabaraka wa ta'ala shi raufun wana mai tausasawa ne bihim ga su waɗannan bayi nasa da suka fita suka tafi jihadi rahimun mai jin kai ne a gare su ana nuna mun lokaci yayi kuma a wannan aya akwai aya da take da alaka da ita aya ta gaba wa ala thalathati alladhina khulifu za mu dakata insha Allah ta'ala gobe sai mu karanta ayoyin guda biyu a jere tunda suna bayani ne game da waɗanda ba su fita yakin tabuka ba abinda makaranta dai Allah ta'ala ya ba mu lada baki daya abinda muka yi tuntuɓa harshe Allah ya mana afuwa ya bi mana wa muna addu'a muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa mafi kyawu da suhumunsa madaukaka muna tawassuli da ibadar mu ta azumi da duk wani ayyukan mu na alkhairi muna roƙon Allah Allah ta'ala ya karba ayyukan mu na alkhairi Allah ya amintar da mu a kasar mu ba mu zaman lafiya Allah ta'ala hali da ake ciki na kunci da hawa farashi Allah ta'ala ya sauƙaƙa mana Allah ya amintar da mu ya ba mu albarka cikin duk abin da ya ba mu ya zaunar da mu lafiya sannan muna addu'a ga 'yan uwanmu a Filistin kar ku manta da su a koyaushe ku yi musu addu'a saboda hali da suke ciki yanzu kai kana cikin aminci yanzu kana masallaci kana cikin fanka ko kana wajen sana'a ko kana gida amma su a yanzu da muke magana suna cikin hali na tashin hankali babu waye garin Allah ba dare face ana jefa musu bam gaba ɗaya mutane kusan miliyan biyu an tare su a wajen da bai kai gwale local gamma bal wani tsuki aka matse su mutum miliyan kusan biyu a waje ɗaya a cakuɗa a waje ɗaya sannan babu abinci babu ruwa babu magani sannan ba iya wannan ba ana kuma sakan musu bom wanda yake kashe su a kullum ana kashe su kuma duk duniya tana kallo an yi shiru an kyale zalincin da ake musu suna bukatar addu'a gaskiya saboda in ka tuna kanka a yanayin da kake cin aminci ka kalli waɗancan bayan Allah halin da suke ciki musamman in ka ga hotunan halin da suke rayuwa a ciki dole zaka tausaya musu a kashe yara ƙanana jarirai a kashe tsaffi a kashe mata a kashe kowa ma to suna buƙatar mu yawaita musu addu'a su Allah ya amintar da su ya yi musu wannan damuwa mu ma Allah ta'ala ya amintar da mu ya ba mu aminci a ƙasar mu da dukkan ƙasashe na musulmi Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya karɓi ibadar mu kuma ya yafe mana kurakuran mu Allah ya cika magabatan mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum